الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata daren laraba shida ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari biyu da talatin da shida hadisi mai lamba ta ɗari biyar da ashirin da hudu a misali kai mai lamba ta ɗari biyar da ashirin da hudu da biyar hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyar da tasa'in da biyu za mu tashi hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyar da tasa'in da ɗaya a wannan masallaci ne albarka na haurai fata bin yaman rabiyallahu ta'ala anuhuma a kundilar gandun albarka muna roƙon Allah ɗaukakin sarki ya agaza mana muna cikin littafin allu'ulu wal marjan fi mattafaqa alaihi shaytan inda yau muke cikin kitabu fadail sahaba yau za mu tashi babi na sha hudu babu fadail Fatima radiyallahu anha babi ne da zai magana akan babun Fatimatu bintin Nabi sallallahu alaihi wa sallam wato zai bayani akan na na Fadima yar annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yasa masu iya magana suke cewa duk wanda za a ce wa yar baba to ba ta shiga ban ba yar gida annabi ba ƴaƴan annabi su ne ƴaƴan baba duk wata yar baba in dai ba yar gida annabi ba ce to rabi da rabi to Fadima da bintin Nabi sallallahu alaihi wa sallam Fadima ‘yar gida annabi kira da yanzu da Allah tabbata a gare shi. Alhadis, alhadis alif wa kamsu mi'a wa wahidin wa tis'un. Hadisi ne lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyar da casa'in da ɗaya. Anin misuwar bin makarama. An karɓo daga misuwar ɗan makarama radiyallahu ta'ala an. An ibn Shihadi, shi kuma daga ibn Shihab. yace anna ali bin husayn lallai sai na ali dan husayn wa kenan ali bin al-abidin yawa haddathahu ya zantar da shi ya ba shi labarin cewa annahu mahila qadimul madina a fahimci zancen sosai yace lokacin da suka zo madina min indi yazid bin muawiya lokacin da suka baro gurin yazid dan muawiya wato suka baro makkala Hussein bin Ali gurin da aka kai sai da Hussein dan Ali bayan wato abin da zai faru ya faru shi rahmatullahi alaihi wato zikan Allah mu lokacin sarki ya tabbata da sayyidina al-Hussein bin Ali lakiya wani miswar bin makrama miswar ibn makrama ya haɗu da Ali bin al-Ajili zikan sayyidina Ali فقال له سيدي لي هل لك إلي من حاجة kana da wata bukata gare ni hallaka ilayya min hajatin ta'murni biha kana da wata bukata gare ni da zaka umarce ni da ita fa qultu lahu bi niki la sai ni da babu fa qala lahu sayyidi hal anta mu'iyya sayfa rasulillah sallallahu alaihi wa sallam waye ne tambayar miswar bin makrama shi yake tambayar aliyu zainul abidi shi yake al'anta mu'adiyya sai fa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shin za ka ba ni wannan takobin da annabi kira da aminci Allah tabbata a gare shi wanda take hannunka fa inni akhafu an yagli baka alqawmu alayhi yake ina jin tsoron kar mutane su rinjaye ka akan ta su kwaci tunda dai ya san me yake faruwa a lokacin kar a zo ai ba rinjaye a kwaci wai mullahi na rantsi da Allah ko wa ai mullahi ko wai mullahi laina alaika ni in ka bani la yukhlasu ilaihim abadan wannan takobin idan ka bani ba zai taba zuwa hannunsu ba har abada in dai ka bani hatta ta buluga nafsi in ka ga ya je ko tubulaga nafsi sai dai idan an tsaure na in dai ka ga ya je hannun so kake da akai amma in dai da raina ba wanda ya sai karba inna aliya bin abi talib khadaba ibnata abi jahl kun ga ya gama da zancen fulsto sai ce hakika sai na aliyu da abi talib khadaba ibnata abi jahl ya nemi yar gida abu jahil wannan gida abu jahil din ana ta kawo sunaye malaman da suke shari wajen suna uku suka kawo akan sunanta wasu kace sunanta juwairiya wasu malamai suka ce sunanta jamila wasu malamai suka ce sunanta aura malaman tarihi wayannan sunayen uku su suke yawo juwairiya jamila ko al'aura aura kaga makauni yake da ido daya to wayannan sunayen uku shine ake faɗa nata Yanzu ake ba da labarin sai da Ali yana son ta da aure. An ji labari, ta san mata. Yanzu nan za ka ga labari ya ce musu. To, an samu labarin cewa sai da Ali yana neman ‘yar Abuja yin da aure. Ala faɗi mata alaiha salam. Kuma ga na na faɗi ma ita ce matar da zai kawo mata ita zai kawo ta a matsayin ne. Kijiya, abokiyar zama. فتنيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في ذلك yace ni da kunne na naji annabi ya fito ne mutane hudu ba akan wannan matsabiyar cewa sirgin sa yana neman kar wato makiyin sa zai haɗa kuma yarsa tana karkashin sa tunisi sai wato alamin bari hada akan wannan mumbarin da zai nuna mumbarin sa a Madina wa ana yawma idin muhtarimun yace a lokacin dan ka gane ya rike sai yace lokacin ma na fara mafarki na balaga dan kana ce ai kai yaro ne lokacin yace na balaga da hankali na faqala me annabi ya fada a hudu ba yace inna fadimata minni ku saurara ku fadima da gare ni take wa ana akhafu an tuktala fi diniha annabi yace ina jin tsoron kada a jarrabe ta a cikin ta sai dai ka san abubuwan da yake faruwa tsakanin mata idan ba ita kadai wace su biyu ko sama da haka haka kawai ke dan zai raya musu abubuwa su sai to annabi alaihi salatu wasallam yace ina jin tsoron kada a jarrabe Fatima akan addinin ta dalilin zuwan wannan ثم ذكر سيرا له من بني عبد شمس ku gane wani zarfi sannan sai annabi bayan ya faɗi wannan sai kuma ya faɗi ya ambaci ɗaya daga cikin sarkansa wanda yake da kabilar banu abdisham shine wa abul as ibn rabi'a mujin zainab na san ba za ku manta labarinsa ba abul as ibn rabi'a mun yi labarin sa musamman a wurare gaba daban-daban me ya faru da shi kala mamad abu da aka yi wani rabi mutum sai nan mahaifin yana aliyu da umama ko ƴaƴan da suka haifa ke nan dama da da nana zainabu ita umama ta girma amma shi aliyu bai wuce kara goma a sha hudu ban sha biyar da ne ita ko sai ta kai zamanin muawiya shi kuma ali zamanin annabi bai ba duniya dan gidan zainab me za ku iya tunawa a kansa yakin badar abinda nake so a tuno kenan cewa suna tare lokacin da annabi ya yi hijira ya koma madina tunda mijinta ba musulmi bane shi bai yi hijira ba kuma ya biyo tawagar da za a yaki annabi to Allah ya rawaje sarki ya sa bai sa'a ya fada cikin burbunonin yaki to shine ita na na Zainab kowa yana turawa da kudin fansa abinda za a fanci dan uwansa ita ba ta da komai sai ta dauki sarkar da na Khadija ta bata lokacin da za ta tare sai ta aika da ita tana aikowa da ita annabi yana ganin wannan sarkar sai nan da nan hankalin sai ya daga sai kirawo ku duba ku ga yadda ake shugabanci waɗanda suke kula da wannan fursunonin yakin sai ce za ku iya yin alfarma ku kyale bai wa Allah nan ku sakan mata mutunta ko mu haɗa mata da sarkar ya tafi ko kuwa za ku rike in ma kun rike yana cikin bai limma afa Allahu alaikum sai ka ja ba kuma ya rasu da aka wai shi sarkarsa sai ya ce dodo ni alkawari da kai abin da nake so da kai idan ka je maka ka je ka sako min ƴaƴa ka sako min ƴaƴa ta dawo tunda dai kai ba musulmi ba abin da zai burge ka daidai da ya je ya koma maka kuma sai ya fito tafi gidan sai ya cika alƙawarin wanda za ku ja hadisin annabi yana tuno wannan abin da ya sa annabi yake tuno cewa yana tuno wannan turkin nasa yana tuna irin halaccin da ya maka duk da cewa annabi ne ya fara yi maka amma dai mutum ya samu dama ya gudu matarsa suna zaune lafiya nau kawai sai jiki da ya san cewa kuma idan ta dawo an rabu kenan tunda kai ba musulmi bane saboda haka yi ta kota ta taho ta zo ta zauna a haka har sai da an sallame shi yanzu kuma bai musulunta ba har sai da aka zo wata rana zaidu bin harisa suka tafi annabi ya tura su a matsayin sariya suka tafi sham sun dawo daga yaƙi kawai suka yi katibin da shi kuma abin da yake yi abul as shine dukiyar mutane ke karba kamar yadda na nake da take ya je musu kasuwanci ya ka karɓi dukiyoyin mutane da yawa a hannu saboda haka zai da bin harisa yana kwamar da yake da Allah ya haɗa nan ba da kai ba suka ci sani Allah ya taimake shi ya samu za a yi fesi amma ba duk dukiyoyin suka kwace to a nan kun ga zai da abul as bai samu ta zama ba domin duk mutanen da suke maka ba za su yarda da shi wajen ya biya su kudin ya karɓa musu dukiya to sai ya sai da zai hankalin sai ya tashi to shi ne ya lallaba ya biyo dare ya shiga kultu ya kulle fuskarsa kawai cikin dare sai afta kawai sai zainab sai ganin ta ta yi a gaban ta yake jin jikin da abin da nake na ji dai mai mara dadi domin kowa ba zai da wani rabiya ji dukiyarsa to ita kuma ka san ba ka bar mata da miji malam sai ta tashi sai ta je ta ga annabi alaihi salatu wasalam ta ce na ba ki kariya ya shiga rigata ko an mahani ba ya tayi wa wani kada ajar na man ajar ya wa mahani saboda haka ita ma ta bada kariya kike yana da kadinka kuma a musulunci idan ka ba wani kariya ba abin da za ya ba ana fada inda fadan musulunci ne ma kirista ya fado gidanka in ka ce to na ba shi kariya ba wani ba da taba shi amma da yake fadan kalilanci ne na jahilci kai ma zai su kora ma gida wallahi fadar kuwa to saboda haka annabi ya fito masallaci eh wa mutane bayani yake ga halin da ake ciki yaya suka tattaro dukiya gaba ɗaya suka bayar da aka ba shi ya koma yana zuwa ya ba kowa dukiyarsa yake kowa na ba shi abin da suka ce ta kowa ka ba shi suka ce kai mutum ne dawa mai rukun amana ne alƙawari ne komai da yake to ina ji da muku cewa da ke yau musulun da za shine ya dawo musulunta shine ake magana akan cewa da ya dawo bai za ba a kala daura aure ba kawai da ya zo matar sa aka bashi ya rike a basa shi kenan suka ɗora wannan shi ne abu la'as ibn rabi'a to shi za annabi baya mantawa ne wannan suka alkawari na da magana akan suka alkawari to ana ba da misalin sa to kun ji abin da annabi ya ce to shi ne zakara tiran lahu min bani abdisham sai annabi ya tuno wani sirkinsa daga kabilar banu abdisham ta gaira da alaka da wama da annabi alaihi salatu wasalam a daidai abdisham yawwa fa asna alaihi bi musaharati annabi ya yaba mas dan gane da surkuntakarsa haka ake so in kana da surkai su rika yabawa zaka zama an tashi magana sai ai wani ba wani ba da ba ka bu kai fice a cikin surkan gidan kar ka zama da an faɗe da za a ce kawai ya hakuri yake da kai kar ka so ba eh akwai surkan da kawai hakuri yake da saboda an riga sai dai ka jara kawai ya zami an zama daya amma sai ka ji rokafin jirgin bayan ya yi ba shi da mutum karka zo ma ka zama jirgin da nauyin ka ma ake yi to shi sa ai ku ga ɗaya daga cikin su kuma musu da kan manyan kana son ka samu wannan to kai ma ka nemi jirgin da za a yi haka dan duk jirgin da ya zo yake gadara yana jin cewa yana da kuɗi duk abin da ya faɗa za a yi to ba zai girmama ku ba wallahi ba zai girma ba ku ba dan gani zai yar ma su yayi kyau kana sai yace haddasa ne ku ji abin da annabi yace yace yayi zance yayi mun zanci ciwa abul as fadda daga ni kuma yayi mun gaskiya a zancen ya hayya wa wa'adani yayi mun alƙawari fa wafani kuma ya cika mun alƙawari ka yi kokari ka samu kyakkyawan yabo a gurin surukanka yadda in ka ɗauko aure ma sai dai ka ga ana rigima kai ka bar rigima ba kai da gidansu ake buga da ita ka ji ana in ba shi yadda ba za mu tsire miki wallahi a gidansu domin an yadda kai mutumin kirki kwarai kuwa wa inni lasu harimu halalan kun ji abin da Allah ya ce yake ni ba na haramta halal domin ƙara aure halal ba na haramta halal wala uhillu haraman sannan kuma ba na halatta haram walakin sai dai ku sani wallahi la rantsi da Allah annabi ya rantsi yace la tattabi'u binti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bintu aduwillahi abadan yace la rantsi da Allah har abada yar masoyin Allah da yar makiyin Allah ba za su hada tabarma ɗaya ba yar masoyin Allah da yar makiyin Allah yace ba taba haduwa ta bar ma dai ba kun ga abin da annabi ya hana kawai wannan shine a hada wa wato ita Jamila ko Juwayriya ko Aurawu da Nana Fatima domin inda matsala za ta faru in wata ran matsala ta faru in ba ku manta ba a yakin bada ita baban Juwayriya ko Jamila aka aka kaje shi Abu Jahil ana aka kai kuma idan aka zo zama ita wannan in zama ya zama ta san cewa baban ta ne yasa aka take kuna fahimta yau wannan za ta iya sakin zance kuma taba na na Fatima taba annabi taba annabi kuma kafirci إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ka'idar kenan taba Allah cutar da annabi alaihi salatu wasalam sunuwa ce da Allah take tabbatuwa duk wanda ta zo kawai ana bugawa ta ga yana na bada ma magana magana ai za kun san yadda bidiyoyi suke faɗa ai yau ko a zo a rika yin da zance kawai ana yin ai gwara ni ba masu kaza bane me kake nufi kenan mafhumul mukhalafa to shi za a kai wato sai daga cikin hikimomin biya annabi yake kaga annabi bai hana bai haramta halal ba shi dai kawai wannan din ce bai yadda ba amma dai da yana da damar ya auro wata amma ba da ya abuja ne banda yan abu jahil yan ko yan wa zai aura ya ce auro amma banda yayan irin su wanda yadda ce irin shi za a samu matsala shi ma da yin da hali da ya ji wannan da ya zo gaba ɗaya ma sai auren ya fita a ransa kuma a lokacin bakar kuma da ita wannan dalilan musulma ce musulma ce a wannan lokacin musulma ce eh dujan da aka kalla kai ma ka ga wani lokacin za a zo mutum zai zo ya dauko aure za ka ga wani sirkan sun ce duk ba za mu hada ka aure ba amma dai ya kamata ka ƙara duba a duba shi ne malamin ce cewa wannan abin yanzu ya shafi kowa duk wanda za a auri yadda kawai kira sirkin zai ce in bar in dai shi ya za ka yi masa ta komo a bata suka ce ku dubi a gida annabi shi kadai kai ba ka da ikon ka hana a kara wa yanka domin ka haramta halal kenan sai dai idan wani abu ya fito na illa to ayi bayani wani abu da zai iya faruwa na illa ayi bayani amma malamai wasu malamai suke ku dubi a ya shafa annabi ne kawai sai za mu koya karkashin hadisi na farko fadilan su Fatima radiyallahu anha fadalan na Fatima Allah ya kara mata yadda wa jiddatu hubbi nabi sallallahu alaihi wasallam laha da yadda annabi yake tsananin santa na biyu tahrimu aliyati da aziyatin nabi sallallahu alaihi wasallam cutar da halal haramcin ko haramta cutar da annabi alaihi salatu wasallam na uku ikramu man yantasibu ila alkhair aw sharafi awi ziyara girmama duk wanda aka danganta shi da alheri ko wata martaba ko addini in dai mutum yana da wayannan ɗaya uku to a girmama shi na hudu i'tina'u sahaba bi adawatin nabi sallallahu alaihi wasallam yadda sahabbai suke kulawa da duk abin da yake na annabi kaga ai wannan da yazo magana ta kofi yake duk abin da ya shafa annabi ba sa wasa ne hadisi na gaba الحديث عن وخمس مئة واثنان وتسعون حديث من لما تدعو إيه يريد جنة تسعين عن المسور بن مكرمة قال مسور بن مكرمة يتي إن عليا خطب بنت أبي جهل فإن علي يعني كر أبو جهل إذا دي جويرية هو جميلة هو كما عراوي Fadiman nan ita ce dai kaga wannan satin fudan Fadima muke ta bayani ranar Juma'a ranar Asabar ai mun yi magana ta mun yi magana da dalilin da yasa ake ce mata batula batul Fadima ta batul sai ba wuce ce batula ranar Maryam mun san me yasa ake ce mata batula ko saboda rashin aure amma da na Fadima fa mun yi bayani saboda kasancewa ba ta da dalili kowace daga cikin ƴaƴan annabi alaihi salatu wassalam tana cikin littafin annabi domin shi ya binne su amma banda nana Fatima ita na da Fatima ita ce ta Allah ya bata dan hakurin rashin mahaifi to shi za a ji ce mata wasula min ida'iha adil karim wannan shine dalilin yawa to fasamitu bidali ko fasami an bidali ka Fadima na na Fadima sai ta ji labarin haka ta ji labari ta kai mamaki yanzu ko ba ka ko ba ta bincika ma waya ba ta samu labarin da yake faruwa suna da channel mata a junan farai kuwa kana fara satin za ta ji labari ka ga ba waya amma na na Fadima ta ji labari cewa sai na a yana neman juwairiya ko jamila ba a tattara rasulallah sallallahu alaihi wasallam sai ta tafi gurin annabi fa qala tati ya rasulallah yasumu qaumuka annaka la takbaru fi libanatika mutanen ka sahabbai suna riya cewa suna cewa domin azamu mun ce a tafsirin wani wato da'amal ladina kafaru allan yub'athu da muka zo muka ce za'ama yana nufin kala yawwa tana zuwa da wannan ma'ana za'awa ai kala la'amal ladina kafaru ai qalan ladina kafaru yau Allah yi wa abu to saboda haka idan aka ce wani ya zama ayyan ya kulu kenan ya zama kaza wa kaza a larabci to yana cewa kenan to yana cewa wato mutane suna cewa annaka la tadbabu li walatika kai ya rasulullah ba ka fushi ko me za a yi wa 'ya'yanka ba ka sa baki وهذا علي ناجي بنت ابي جهل to ga sai da da nan zai aure yar Abu Jahil tunda an ce duk abin da zai wa ƴaƴan ka baka sa baka magana to ga sai da Ali zai aure yar Abu Jahil kun ga saboda kijiya ne wata bata ba sai miji da wato dai Ali kai hakuri in zaka ƙara aure komai zaka ji yawa komai kai hakuri kawai ka rufe kanka sai ta duka duk inda sai samu sadaka eh kai dai ayi auren kawai shi kenan barai kuwa wannan shi ne ta ji wani akaran bana ko ta ɗayan ba ba goyi Allah ya ba shi kwakwara ko ta farko ba ne ba to sai na na fari ba ta faɗi wannan ba kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya miƙe annabi da jin wannan ya miƙe kace fa sami'tu hina tajahada kawai sai na biyo shi lokacin da ya kudu batul hada tajahada shine inna alhamdulillah nahmaduhu ko alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu da ana fada ko kace inna alhamdulillah ko kace alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu yaqul yana to amma ba'd bayan haka bayan yabo ga Allah da salati da annabi kenan sai ce to an ka hadu abul asiri ne rabi'a dan Allah kai kokari ka zama irin abu da a cikin zurgan ku duba yadda annabi yake ta maimaita kalmar bawa Allah yace na aurawa shi kanka sai da adu wannan ai zai ji wato kalmar ta yi girma ka je gaban zurgan ka sai ka ji ana fada wani tare aka daura auren ku kai da shi da aka ba ku yaya amma idan ka zo ana magana sai a ce wane dai kaza ko da an fara magana a ce wane kaza ya za ka ji ai wane ba na samun wannan matsalar ne ai wane Allah zai masa albarka kullum irin wannan kalmomin ya za ka ji saboda haka an ka hadu abu da asibi ne rabi yace na aurawa abu da dan rabi ba da ya yi min zance wato maganar da ya zo ya faɗa min zancen da ya yi wa sadaka ne kuma ya gayin gaskiya a zancen wa inna fadima ta fada atun ne ni yake wurin gaya min fadima tsoka ce a jikina tsoka ce a jikina wa inni akrahu an yasu'a ina kin duk abin da zai muna na mata annabi bayan yace wallahi zance ya kare annabi ya rantsuwa kuma yace na rantsi da Allah ko bai rantsi ba gaskiya yake fara ko ko kuma ya rantsi da tauki la tajmi'u bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bintu aduwillah da ƴar manzon Allah da ƴar makin Allah ba za ta zauna a tabar ma dai ba wanda ake so a nuna sai da al'adar idan har zai yi to ko muntawa yace ba za annabi ya rantsa ba za ka haɗu ba in dai ka kawo wancan cuta wata ta wuce shine kawai inda rajulin wahidi yake a gurin mutum ne kaga nan sai ka yi nakira ana nufin ba wai kai ba duk wanda zai irin wannan dabi'ar annabi ba zai yi da shi ba misali inda tambayar da zamu inda Abul As ibn Rabi'a ne shi ma yazo suna tare bayan ya musulunta da Zainab sai yazo zai aure da Abu Jahil annabi zai da domin ga komulan ya ce ba za ta hada inuwa ɗaya ba yar annabi abin da yake ke ita ma kuma Zainab kanta inda sai na Usman ibn Affan in dawo gurin wanda aka ba biyu shi ma yazo ga Ruqayya yace bari aure da Abu Jahil annabi zai da ba zai da ba wata wata aliyu ne kaiwa daga yadda yana ali sai dai na zuwa ga sai kawai aka ji ya dauke wuta gaba ɗaya lambar ma an goge lambar ta dilis ba za ta an bada aka ce sai na alibi ai ba wani miskul ya ba shi layi gaba daya ina miskul zai shigo daga nan sai na alibi kara magana aure wace da ta duniya a nan kuma mun karanta tarihi mun biya da ku a hikimatu min tarihi za ku ga ya aure mata da yawa har sun arfi yaya ba daga nan ya ci gaba ya yi auren kuma wasu da yawa ba ba kuma ɗaya ya rika gaya ba ya har haɗa su amma da na fadi ba daga nan sai ya haƙura ma da magana gaba ɗaya wayan na abubuwan bai su ne abubuwan da ya kamata mu rika koya wani abu da nake ta kallo kwanan nan a social media je nake wato wato a tare dukkan nan mu yan mata gaba ɗaya ake da su ne a je sun ke ba za ka gane ta hanyar yin baje bikin da ya gani ko ba ga wani duk asoci ne ya zan ba su iya da mila ne kudu bane dukkan nan ba duk dukkan su tsakiya sai mutum ya taso sai ka gani sai a samu wani zankale ne ya zo yana yi mata haka yana miƙa mata hannu wai waka yake ita ma ta ne mata haka duk tsakiya sai dai kar a kuma kuma an ce wai Allah wai an ce da kuturu Allah ya lalace ke yake na nawa kuma shi yana ganin tun ne zama kuturu da ba Allah ne yake masa yake na nawa kuma ka gani Allah ya tsare to kaga daga nan ya hakura amma daga baya ya yi aure sosai الحديث عن وخمس مئة وانا ما يخذ من الحديث من كذا لو انت نجيسا جميل الشامل حديث نجيبه لي وخمس مئة وثلاثة وتسعون حديث نجيبه لي دليل يرد تسعين له أنا عائشة رضي الله عنها أقرب لك أنا عائشة وفاطمة رضي الله عنهما ألا يكارى فتية أنا عائشة أنا عائشة تتي أم المؤمنين هو المؤمنين قالت تتي إلا كنا أزواج النبي sallallahu alaihi wa sallam mu mun kasance matan annabi alaihi salatu wa salam indahu jami'an muna gaban sa gaba ɗayan mu kusan ba abin da namiji yake so ya rera da mace biyu ko sama da haka yaga an zauna gaba ɗaya kawai yana kan kujera yana mulki to annabi da zaune dukkan su su tarar nan duka domin tara ne a lokacin aida ta haɗa tara ne banda guda biyu ko wannan sun ba duniya da nana kadida da zainab bintu khuzaima yau saboda haka dukkan su suna zo lam tughadar kunji minna wahida ba wanda sai rabuwa a ce wata tana wance wance wata tana daki ba dukkan su suna guri daya su su tana annabi da zo ne ba wani abu ne mai daɗi musamman idan kansa a haɗe shi ba fitina fa aqbalat fadima radiyallahu anha tawfi ko alaiha salam sai ga na fadima ta zo gidan ta zo tana tafiya ta zo gidan mahaifinta tamshi tana tafiya la wallahi yake la da na ga take a wallahi na rantsi da Allah ma ta bani ya duha min misiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la hawla wala quwwata ba abin da ya kuya da tafiyar da irin ta annaba da salatu kawo da kawo da ta to kai ka dauka annabi mai to ai da ba yace ba za a tilli ai ina a tilli wani yanki ne daga gare ni tafiya komai irin da annabi wannan mara annabi da ganin ta rahaba sai mata wa marhaba su yadda suke larabawa mutum zai dace rungumo wanda ya wani kamin dinsa saboda aka yi mata marhaba kali yake marhaban bibu da shi sannu da zuwan shi ke yada shi ne abinda ake gayawa ake gayawa mata iyaye ai duk lokacin da za ki zo gidanku ki ga babanku da mata rai to karki kuma zuwa ai kamata a lokacin da yake shigo gida mahaifin ke ganke murna kuna lafiya kowa ne lafiya ko ya tambayi wannan wataƙila ma in yana zo ya ce zo ki zauna da wani labari ne irin wannan abu yana da muhimmanci a tattauna ta rika jin kamar a gida take bare kuwa ba wai a zo a yi ta musulai ba a ina zance ya bace wata kila ba a son zoyi ana buƙatar lallai idan ta zo gida a yi maraba da ita kuma a ji me yake tafa da ita a yi hira da ita ta rika jin kamar tana gida sannan ta tashi gajiya kuma a raka ta wataƙila da dan hali ba ba ta kuɗin mota shi kenan wurin wannan yana da daɗi gaskiya sosai kuma yana da tushe ga tushe nan muna gani yana da asali amma za ta ko tsoron zuwa ma gidansu suke saboda matsaloli to ba a ga gidan wannan gaskiya annabi yace ma da Allah da zuwan yata sun ma ajlata ha an yamin yace zo na duk ga matan a zaune kun gane karatun ai duk suna nan sai dawo da ta daman sa yake zauna a nan shakka rawi sai yace ko kuma wato awa an shimali ko a hagunta sun ma saraha sannan sai annabi ya dan rada mata magana a kunni ta dan gaya mata wani abu kaga duk wayancan mazan za su zo su ji ya kace fabakat buka'an shadida an san yi mata rada kawai sai aka duk mata suka ga tana kuka kar ku manta lokacin da aka aurar da Nana Fatima shekara ta nawa ne shekara ta nawa ya tsala na ko za abin da na yi wa mata aure kenan satin nan muna muna muna muna karanta adabul hukumar da aka zo gabar wata tambaya da nayi sai kawai ji na rabar da na ce ya ji ba ku da ka in dai ba zan wannan ba ai akwai abubuwan da in ya shafa annabi to gaba ɗaya narkewa suke a shekara fadi ba nawa shekara ta sha biyar dan da aka aure da ita gaba ɗaya sha biyar kaga tana tana izzazuwan kenan ko ita su eh to Rusaiti falamma ra'a huznaha da annabi ya ga damuwarta ya ga ta damu sara hasaliya sai kuma ya mata rada karo da biyu da kuma dan jiya mata wani to a ina ba hauke ya samu cewa mai rada da wuta ko ba a bada yawa kun san shi ba hauke yana da wasu terminology da yawa da za ka kwanan da a gida sai sai mata gidan suke mun satin nan ne ba suke mun wai an ce rana asabar suke mun an ce ba kyau ba kyau yi mutum ya mai da rigar sassan ma sai na ce ba aya ba hadisi amma ni ba ce ta ba wuce na ce kin san dalili ta ce a na ce dalili shi ne shi ba hauki baya so ga an wulanan da kaya wannan kayan da kike hakura da shi akwai wanda ya kika ba yanzu inji ne shi ne yake wata shi ne yake cewa ba kyau kuma haka ne lokacin da za ka ɗau kaya kana jin ka gaji da jikin ka ba wani hawa malam ai idan ya tafi kauyen su wani ma abun nan sun yanzu shi zai rika zuwa zance kai kana jin cewa ka ga jini in ya saka su wani daɗi yake ji to shi ne hikimar bawo dan kar ka wulakanta kaya in dai ba ba zai saku bane to ka ba wani shi kuma a lokacin sabo ne a gurin sa na a ai ba za a ce yanzu nan an hana albarbar ganin sai an hana ruwa misali ai wata kila wannan tun da kaga ya iya wannan tun ban wata kila shi shadda sabuwa yake ba wata shadda shi yana ganin a fahimtar sa ya ba wa wannan ya wulakanta wani ai akwai mai wannan fahimtar cewa ya dan wannan tun da biki ba zai sa ba domin ai annabi ya ce in za ka bayar kada ka ba da abin da kai ba kana ya mutse fuska Allah ya faɗa a cikin alkur'ani ko kaga akwai mai wannan fahimtar yana ganin idan ya haka kamar ya wulakanta mutum wani shi kuma kawai shi ba ruwansa ina a gurinsa ai ka girma bai to yanzu shi ma za a kyauta damar da zuwa wata kila saboda wannan kaga da a ce ke suna ce sabuwa yanzu yanzu rika goge goge da ita wannan sai a ce almabar da ni ko iyali sabo ba a ɗanka ba kawai saboda ya tsufa kawai yanzu ya ta goge goge da ya bai da shi raka a gidansa daga nan zance ya ba ta shi ne almabar da ni to bari ku ji fa'iza hiya tazhabu annabi ne mata rada karo na biyu kawai aka ga gara da ya fa qultu la hadira ce da ita ana min baina nisa'i da na ga take jinewa ta wa take sakuwata take jinewa ba da ma magana ina tsakan kanin mata mu mu tara kowace daga ciki to duk sauran sun ya ta da ita duk suna yi ta su suna kallon ikon Allah kawai ita kuma na da Aisha tafi da karancin shekaru sai ta kasa hakuri saboda haka tace ina tsakankanin mata tsakanin mata annabi ana min bayin nisa'i tace ka sanya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sirri min bayyana tace annabi ya ce bance ya yi sirri da shi a tsakanin ina tsakanin annabi ya yi sirri da shi sun ba an ji tafsiri sai muka ga kina kuka falan ma kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'altuha da annabi ya miƙe sai na tambaye ta amma ta raki sai na cewa fadiwa me yake miki in ji na aisha ta ce me ya musu ba za ta iya hakuri ba tana ganin ita ga ta amarya kuma an waye wata mata wani sirri قالت لي تتي ما كنت لأبكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسره تتي والله بدن فتر دا سر دا النبي يبا النبي سر دا يقوم فتا تتي بدن يبا فلما توفيا ai ja bata manta ba da annabi ba duniya ku ji wa jiwa da Allah irin ta bata da yi wani ba ba kijiya ta wace idan kuma kijiya ce shi za su ga kasa hakuri lokacin da wato ya shiga ɗakin ya yi wanda zai bi mata hari ma Allah lahu da shi za ka kasa kuri ta da hafsa saboda haka lokacin da annabi ya bar duniya kullu la ajin nake da ita bata manta ba kace azamtu alai azamtu bi ma'ana aqsamtu alai na ranki ai rantsuwa dai kace na yi rantsuwa a je bata manta ba bima ni alayki min alhajj dangane da abin da yake nawa a gare ki da haƙƙi kin ga rafi ta san cewa mutum ya rantsuwa za ka kubutar da rantsuwarsa ina da haƙƙi a kan ki kubutar da ni daga wannan rantsuwar lamma akhbarti lallai to da yanzu kamar yanzu lokaci yayi da zaki bani labari tunda yanzu baya ya bi duniya kala sai tace amma al'ana fa na'am Fatima ta ce yanzu ne zai iya jiya ne tun da baya domin ba mai jarabi cewa ko ya bar duniya kan na faɗa ba yanzu tun da ya bar duniya zai iya faɗa don kubutar da ke daga rantsuwa ba aka bara ce ita wani labari kala ta ce amma ina ta rari bil amri awwal ta ce lokacin da ya yi min sirri a karan farko fa innahu akhbarani anna jibrila kana yu'ariduhu bil qur'an ya ba ni labarin cewa sai na jibrilu yana zuwa shi tukuri shi musaffana alqur'ani yana fitiro mata karatu alqur'ani ya karanta shi ma ya karanta in ya karanta shi ma ya karanta da duk karatun da na yi wata a ne sunanta ajin islamiyya kenan a tauhidi da muka zo فاتخذوا اخبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ai kaga hadisi da Hatimu Tsari ya zo gurin Annabi ya karanta wannan aya yace la shi kuma ya ma zo da kuros a wuyarsa yace wallahi ba haka muke ba balarabe ne ya ji abin da aka faɗa Allah yace sun rike malaman su da fada ba dan su a matsayin alloli ba Allah ba yake wallahi ba haka bane ya zo da kurafin sa auya yace ya rasulullah wannan abin da kuke faɗa ba haka bane yace wa murke su sai annabi yace ba sa halatta muku haramu da haramta muku halal eh yace wannan sai Allah ya ji annabi yace to ai haka Allah yake nufi shine nake ga wa yaran da ke cewa kun ga wanda ya zuwa azabar kamara kawai in azumi ya zo yace wai a ga ya maka inda annabi ya tafsiri nake to jahili ne bai fahimta ba wannan balarabe ne amma an ja aya bi gane ba sai annabi ya mata tafsiri ko ba haka bane yace masa ga abinda wannan bayani shine fa tafsiri shine tafsiri balarabe ne cikakke amma an ja aya ne yace ba haka ake nufi ba annabi yace ga abin da ake ba kaza da kaza yace ana yi yace to haka aya take ne amma zai ga mutum ya hau ya an sa mai kamera kawai yana cikin ne shi za ce cewa wai da kan lamdu arab in kana so ka zama mai kima kai shiru da bakinka wani yana magana sai ka a jewa da banza ne wallahi yana magana za ka gane a je wata kwata babu ba ni da hankali amma dan da yin shiru sai ta baka da'awa na'am in ka san ba alheri za ka faɗa wani annabi ya baka shawara yi yiwu yawa kuli da kayar aure da to kun gani me ya faru sai ce sai anna jibrila kana yu'aridu bil qur'ani kullu sanatin maratan kowace shekara yana zuwa sau daya su sauke alqur'ani wa innahu qad aradani bihi al'am marratayn amma wannan shekarar ya zo mun sauke qur'ani sau biyu ولا أرى الأجل إلا قد اقترب يتي قد اقترب يتي بانا ganin komai dangane da ajali ajali na ba shi cewa ya kusanto abin da na kusa barin duniya wannan ba komai yake nuna ba shi cewa na kusa barin duniya fattakin laha wasbi annabi yake ba da ba ki tsoron Allah kuma ki hakuri fa inni ne masalafu ana laki kana so ka gano me ma'anar salaf ko salafiya ga sanan a salaf annabi yace madalla da salaf annabi shine salaf na farko ya ka ce salafiya gun annabi kenan shine ma'anar ta an bai da rajo ko domin a salaf na farko annabi alaihi salatu wasallam sannan ta abai wannan shine ma'anar ta in kana neman ma'anar ga sanan ka samu yace ni'mat salafu ana madalla da salaf magabacin ki na farko yace ni ana ne kala sai kace fa ba kai ku kai lillahi bai dana ya ta ce na ba da wani cewa ai ta ce shine ne wannan kukan da kika gani dole ai kuka sai na ana ce ni kullum muna ganin madina cikin haske amma annabi da bar duniya sai sai mana duk falamma ra'a jadani yayin da yake tashin hankali na irin yadda na shiga wani yanayi ya hayya tara nisaniya sai kare mun raka karo da ni kare ki ya fadi ba ya ke fadi ba halakar baina kin ba za ki yadda ba an ta kuni sai da da nisanin mu'mini ki zama ce ne shugabar shugabar matan mu'mini aw sai da nisanin hadhihi al-umma ko kuma shugabar matan wannan al'ummar ba za ki so ki zama haka ba domin aljazawa a nan ana fassara shi ma da alkhawf yayin da annabi ya je da ta furge ta tsorata ta shiga wani yanayi duk ana fassara shi a to kun ji da ni dinga kuma kamar yadda muka faɗa ita wannan na na fadiman kowa ya riga ita dama wato gwanati ita ake cewa ummu abiha duk inda ga yanzu ummu abiha alkunyar ta ne shi zan su sai na aliya sunan babarsa fatima eh ana ce mata zara'u mun faɗi dalilin ce mata basula an gane ko amma wasu da zaka ta ji a waka suna bukatar dalili yawa kuma ita ce karama cikin ƴaƴan annabi alaihi salatu wassalam ita ce karama na na fatima sannan ita ce wadda wa kuma annabi ya fi santa duk cikin ƴaƴansa an gane ko a shekara ta arba'in da ɗaya bayan haifa annaba annabi yana shekara arba'in da ɗaya ya haife ta kaga shi zai kara tabbatar ma da cewa annaba alaihi salatu wasalam ba bai aure da na Khadija yana shekara arba'in ba yawwa wajen magana na cewa shekara ashirin da biyar ta tafi kwari tana ashirin da biyar tana ashirin da biyar da wata tafi kwari shi da cikin dalilai kenan wasu dalilan kuma da ake kawo wajen ne cewa da wahala ya shekara arba'in da haifi yaya bakwai ka kalli tazarar yawwa akwai dai dalilai da suke kawowa da yawa a shekara ta biyu bayan hijira kuma sai na aliya wa ita an gane ko a watan muharram shekara ta biyu sadakin da ya bayar shi ne sirke da yake da shi ya sirke aka bayar guda daya na karfe shi ma ba na gwal ba kamar yadda muka faɗa ta fi kowa kama da annabi alaihi salatu wasalam wajen magana da tafiya eh kuma duk lokacin da ta shigo annabi sai ya miƙe ya yi mata bara duk lokacin da ta shigo sannan bayan annabi ya wasu da wata shida ita ma ta ce rabbi Allah ta'ala ana an binne ta ne inda aka binne a bakiya take bakiya inda aka binne dan tata wannan bakiya da rike gani zabai ce manyan zabai su dake zo da haka a bakiyu in da dai gurin da take shi gidan a nan gidan akili daidai gurin gidan akili ta rasu kuma a daren talata daren talata ranar litinin da dare ke nan ko sannan a watan ramadan uku ga ramadan na taro shekara ta goma sha ɗaya ne zama tunda bayan wata shida shi kuma annabi kaga farkon shekara ta sha ɗaya ne saboda haka haka ne in ka duba rabiul awwal zuwa ramadan wata ta ajira kenan ko ko ba ka bane shi annabi ya bar duniya a rabiul awwal shekara ta daya ita kuma ta bar duniya a ramadana wata ne kenan wata gida Allah ya saka musu da alkhairi wannan ita ce na na bada ba kun ji kaɗan ce na bada gaskiyar tarihi na na bada ta ji ne zuwa ce ne ummu salama sai dama na gama ne da kike daga kawai dai ma yau fadu minal hadith ne ba mu biya ba idan bai yi ya ala adali ta ga rasulullah tsananin ka ba da kariya don gani da ya da sirrin annabi duk yadda ta faɗi sirrin annabi alaihi salatu wasalam na biyu mujiza zahira da annabi alaihi salatu wasalam don gani da mujiza guda biyu cewa wato na na fadi ma za ta zauna bayan sa eh kuma take farkon haduwa da shi bayan ya bar duniya a cikin tayayyar sannan kuma na je wasiya da annabi ya mata cewa ta yi hakuri eh domin duk wata rasuwa da za a je kai ba bar annabi duniya ba isa aka ce idan ka tuno mahaifin ka ya rasu to ka tuno annabi ya bar duniya sai ka ji taka da sauki eh domin wannan ta fi kowace girma isa da aka dawo daga bindin ta kallon da akwai ta ce hankalinku ya kwanta kun zuwa maka kafin da sai da da jin kalmar ka san cikin damuwa ka bade ta cikin damuwa ta ba Allah ya saka mu da abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadan sa wanda muka kuskure Allah ya yi mana kamar yadda muke ta lalatawa muna nika tarbiyyar mu ga babban jigo a ƙasar nan Alhaji Aminu Gangata Allah ya yafe masa ya kula da bayansa ayyukan da na alkhairi da yi Allah madaukakin sarki ya wace da mu sannan akwai ɗaya daga cikin gidajen jiwa da muke faɗa a unguwar kuma da wannan masallaci ne albarka shi ne injiniya marigayi na injiniya a alayi da biyu da rago duk wanda yake a masallacin nan mu kanmu da ba a masallacin ba mun za abubuwa da yawa da gyaran banɗaki wannan lodon da muka biya yanzu mun yi hadisi dubu ɗaya da ɗari biyar da wani shi ya fara biyan littafi kwafi ashirin lokacin da za a yi sai na ba wa mala awon jarami na ce wurin fara karatu ba sai an ce ana gaya masa yake to ba kudin kofi a kirin ya ba su aka ciwo na tabbatar akwai wanda da yawa dalilin wannan littafin har yanzu suna zuwa maka daga nan kuma aka samu wasu karkashiya har a wato abin ya ɗaure haka to ko karatun nan da muka yi yanzu sai ya samu lada wallahi ko karatun nan yanzu da muka yi yana da lada domin ya yi sadaka jariya wannan shi ake kira jariya ka ce littafi ka bayar a rika a karanta wani abu a ka amfani da shi to ba zai yanke ba to muna addu'a shi ma kamar yadda aka sani an binne shi a makka shi a makka ne ba gina ba muna roƙon Allah madaukakin sarki kun san ɗaya daga cikin fa'idodi wasu suna cewa na ga wani mahaukaci yana cewa wai da binne mutum a maka da Najeriya da ke yi kaga wannan hauka ne ba shi da shi dalilin shi ne yadda sallah take idan kai sallah raka'a biyu a Madina sai dai take da dubu a nan wannan masallacin to haka nan sallar gawa ita ma haka idan aka sallaci gawa kai a masallacin Madina sai take da ladan wato lada dubu na wanda kai a gaban idan kuma a Makka ne duk raka'a biyu dai take da sallah raka'a dubu ɗaya to haka ita ba ta gawa shi da alkhairi mutum ya je maka da madina alkhairar da yake samu kullun shawara da muke wayarwa ka kai sallah a gida domin iya alkhairin kawai da ka gama sallah kana gamawa a ce as-salatu ala al-amwat wal adfat a ga ma mata tura a ce ba ba mace mace dai ba kaɗan ne daga cikin lokuta za ka ji an ce as-salatu ala al-masjid ko ala al-masjid kaɗan ne amma duk sauran alal amwal za a ce matattu da yawa aka kawo za a tallace su a lokacin daya duk sallah a zahar la'asar magrib isha har asuba kowace sallah su ko da shi sallah gawa ake mutum zai iya zuwa ya kwana talatin kullum a sallolin biyar sai ya sallaci gawa to wannan ladan ne ba saboda haka akwai martaba sosai ko shakka babu muna roƙo Allah ya yaje mu Allah ya kula da bayan Allah ya wuce sarki ya saba masa da alheri ayyukan suna alheri Allah ya wuce sarki ya sa yi sai kuma alhaji kabiru fara ai wannan yana rai da dawa eh da shi ma ne shi ya yi masallaci da yake ba ma da rashin lafiya muna roƙo Allah ya wuce sarki ya ba shi lafiya Allah ya wuce sarki ya take ta masa ya tsaya masa da ciwon sa kafara dukan musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka wasu lafiya yau wajen gaba ta karfi da na faɗa nake so ƙara tunawa tunatar da mutane akwai har yanzu ba ku da take musamman a karatun mu na amalu da yau ba daida mata sun fara zuwa kuma ba su da littattafai na amalu da yau ba daida to da littafin ya yi amma yanzu akwai wanda ya zai iya yin wani sadaka jariya za ta iya siyan ko ɗaya ne ka bayar amma shi ba kanana ba ne za su yan dari biyar dubu ɗaya shi amalu yomi wa laila ya kai ɗan dubu bakwai kowanne ɗaya to na san yara za da aka biyar da dubu bakwai misali yau wanda wanda Allah ya horewa zai iya yin sadaka jariya ko da lissafi ɗaya ne to za a iya domin akwai musamman matan sun fara zuwa amma ba su da lissafi wannan shi ne muka tallata ga wanda idan ko da zo ne mun magana na ce na zo zan sanar insha Allah ta'ala muna da Allah da suna da jawa da ke gudu da ta Allah ka ba mu da wannan da albarka Allah ka nuna mana gaskiya da ke ka ba mu ko gunta Allah ka nuna mana gaskiya da ke ka ba mu ko gunta Allah ka raba mana duniya da lafiya kuma da ka ta aure da wanda da aure ta ko Allah ka gane mu muna da Allah da suna da jawa da ke gudu da ta wanda ke cikin damuwa Allah ka sani Allah ka yaye mu muna da Allah da suna da jawa da ayyamu da kani Allah ka shirya mana Allah ka gura da hanya mai yi شاء الله ولا يا ولي اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع هداك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين